ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد واتقوا الله عباد الله وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم وموعظه ومواعظه لها شأن عظيم ومكانة صانية بل إن خطبه أحسن الخطب وأوفاها بيانا وأفصهها قولا وأتمها نصحا لأنه الناصح الأمين والمربي الحكيم بل هو قدوة الناصحين ورسول رب العالمين ومن هذه الخطب المباركة خطبته في حجة الوداع بعرفة التي قرر فيها قواعد الإسلام ومجامع الخير ومكارم الأخلاق وذلك لما كان الحج خير مقام لنصح العباد وتعليم الخير إذ فيه يجتمع المسلمون ملبين نداء الله راجين خائفين وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يودع أمته والمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والعمل إذ كان يكرر القول لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا روى الإمام مسلم وغيره من المحدثين وأصحاب السير والمؤرخين هذه الخطبة العظيمة وجماعها قال عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا قولي فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أبأ ربانا ربا عباس بن, بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإسبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات فهذه كلماته صلى الله عليه وسلم كلماته في عرفات وهو في غاية النصح لأمته يحب الخير لهم ويسعى جهده في إيصاله إليهم ويحرص على هدايتهم إلى الإيمان ويكرهم الشر ويسعى في تنفيرهم عنه شديد الرأفة والرحمة بهم أرحم بهم من والديهم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا bayan haka ‘yan uwa musulmi’ a wannan juma'a tamu mai albarka yau muna goma sha biyu ga watan zulhijja hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na shekara 1444 a ƙidayen miladiya yau muna talatin ga watan shida shekara ta 2023 wannan kwakwa ta yau za ta ɗauki musulmi ne ga baki ɗaya ta kai su garin makka ta kai su bayan garin makka a filin arafa ranar tara ga wata ta kai mu gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa ya kasake ya kasa kunni ya saurari saƙon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zuwa ga al'ummansa wannan bakan damiyan khutuba da ya gabatar da ita a ranar tara ga watan zulhijja wanda bayan nan watanni uku manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ƙara a duniya ya cira ta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aka wannan khutuba ba 'yar ƙasa ba ce wannan khutuba ba gama garin khutuba ba ce zaɓaɓɓiyan khutuba ce wacce ta tabbatar da rukunnan addini da ginshiƙansa da ƙa'idojinsa ta tattara dukkan alkhairi ke kira zuwa ga kyawawan ɗabi'u da nagartattunta ke hani daga dukkan ƙofan sharri tun daga kafirci da abin da ke ƙasa da kafirci domin wanda ya yi wannan ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yafi kowa ƙwarewa da iya nasiha ga al'umma yafi kowa tausayin al'umma yayi da'awa yayi kira zuwa ga Allah ya samu shekara da shekaru yana kira zuwa ga tafarkin Allah to yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama aikinsa yana karkarewa yana shirye-shiryen komawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya umarce shi da ya takaita addinin musulunci ya summarizing din musuluncin baki daya ya baiwa al'umma wani sako a dunkule kuma a takaice wanda idan sun hankalce shi sun fahimce shi sun yi aiki da shi za su ci nasara a duniyansu da kuma lahiransu tsira da amincin Allah su tabbata ga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama domin ya ƙara jawo hankalin al'umma su saurari wannan khutba sauraro mai kyau su fahimci wannan khutba nagartacciyar fahimta sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara musu wata shimfiɗa shefiɗan da yake duk wanda ya ji wannan sai ya motsa zuciyarsa sai ya taɓi imaninsa inda yana da imani sai ya ji kewa na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta kama shi domin abin da ya ce wa mutane a wannan ba ya ce ya ku mutane ku saurari wannan jawabi nawa saboda ina kyautata tsammanin wannan shine haɗuwanmu da ku haɗuwa ta ƙarshe babu wani haɗuwa tsakankanina da ko irin wannan haɗuwan sai dai kuma in an haɗu a fadan Allah subhanahu wa ta'ala a filin tashin alkiyama manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya ci gaba da shelanta ma al'umma yana gaya musu cewa ku sani cewa jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne a kanku baya halasta ka zubar da jinin kanka hakanan baya halasta ka zubar da jinin wani baya halasta ka ci dukiyan kanka da banna ko ka salwantar da ita da banna hakanan baya halasta ka ci dukiyan wani da banna ko ka salwantar masa da dukiya da banna hakanan ma mutunci baya halasta ka zubar da mutuncinka hakanan kuma baya halasta ka zubar da mutuncin wani daga cikin ɗaiɗaikun musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuna son ku gane irin wannan haramcin da nake magana a kai to ku hararo haramcin wannan watan da muke ciki ana cikin watan zulhijja yana daga cikin al'ashhurul hurum watanni masu alfarma wanda yake mun sha yin bayani akan su lokuta lokaci bayan lokaci cewa yin laifi a cikin waɗannan watanni ba daidai yake da yin laifi a waɗansu watannin waɗanda ba wannan ba sannan annabi ya ƙara musu da cewa kamun kuma haramcin wannan ranar da ake ciki ranar arafa rana mai daraja rana maɗaukakiya wanda mun yi kuɗuba a kanta sati da ya gabata ita ma tana da wata alfarma ta musamman saboda a lokacin nan duk alhazai suna cikin ihraminsu tun da suka sa ihraminsu ranar takwas ga wata to ranar tara ga wata suna cikin ihraminsu akwai ababen da yake halal ne a al'adance a shar'ance amma a wannan yini na arafa duk wanda ya sanya kayan ihrami haramun ne a kansa kamar irin su rufe kai ga ɗaya namiji ko yanke ƙumba ko fitar da gashi ko ɗaura aure ko ya shaida ɗaura auren ko a ɗaura masa auren ko ya kusanci iyalinsa ko wani abu mai kama da haka duk waɗannan abubuwa halal ne amma daga lokacin da mutum ya ɗaura ihrami kuma ya zama haramun a kansa annabi ya ce to irin wannan haramcin da aka haramci kofa ta biyu kenan ya ce kamun kuma haramcin wannan gari naku garin makka kowa ya san irin alfarma da hurumi da maka take da shi Allah ya ƙara tsara maka ya ƙara mata albarka da ɗaukaka mun gabatar da kwatsuba a kan garin maka da irin alfarman da garin maka take da shi da iraren da abubuwan da Allah ya haramta a garin maka saboda alfarman garin maka ko tsintuwa ba a yi in ka tsinci riyal dubu haramun ne ka ɗauka sai dai in za ka kai ma jami'an tsaro saboda su shelanta in ka tsinci duk wani abu mai daraja mai kima to haramun ne ka ɗauka ka amfana da shi sai dai ka kai ma hukuma domin ta shelanta haka ne wai itaciya ma a garin maka in dai Allah ya fitar da wannan itaciyan to haramun ne ka karya ta komin kankancin abin da ka karya a ciki haramun ne saboda a nuna maka alfarman wannan gari dabbobin da suka shiga garin maka sun kubuta mutanen da suka shiga garin maka sun kubuta to duka waɗannan wai annabi ya ce ku kalli waɗannan haramcin to hakanan jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku yake a kanku a kan kuma ‘yan uwanku musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko al'amarin jahiliya wanda ya haɗa da kafirci da munafinci da shirka annabi ya ce yau duk wani tada na jahiliya duk wata ɗabi'a ta maguzanci ta yahudanci ko kiristanci ko kuma wanda aka gado ta wanda yake babu wani nassin Allah akai ko shiryan manzon Allah akai annabi ya ce a yau din nan na bata ta gabaki ɗayanta da aka duk wata al'ada da al'adan Hausawa da al'adan Yarbawa da al'adan Inyamuri da al'adan Balarabe da al'adan Bature duk a ranar nan manzon Allah sallallahu ya ce ta hata ƙadamayya yau na bata shi na sanya shi a ƙarƙashin tafin ƙafa na na bijibiji shi na turbiɗe shi a ƙarƙashin ƙasa da haka daga yau jahiliya ta tashi duk abin da ka sani ana yi na jahiliya irin kururuwan mutuwa irin alfahari da dangantaka irin rena mutuncin wani da dangantakan wani da ire-iren waɗannan abubuwa manzon Allah ce duk ƙarya ne yau na take su babu wani sauran al'amarin jahiliya duk wanda ya ɗauko wata tada ta jahiliya ya dawo da ita cikin musulunci to kai tsaye wannan kamun yana faɗa ne da shirin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya zo mana da shi to shine manzon Allah yake cewa na bata haka nan duk wani jini wanda ake bi a jahiliya kabila kaza su ce ai wani sun ya taba kashe mana dan kabila wani ya taba kashe mana mutum mu ma muna nan muna bin wannan jinin sai mun rama annabi ya ce daga yau dinnan ranar da nake magana duk na soke wannan duk wanda aka kashe musu wani to sai dai su haƙura su dangana su mai da al'amuransu ga Allah ko kuma su kai ma hukuma hukuma ta ɗaukan musu fansa hukuma ta bi musu kadi a fitar musu da haƙƙinsu amma babu wani sauran faɗace-faɗace a kan jina ne wannan ya koma cikin al'amarin jahiliya amma annabi sallallahu alaihi wa sallama domin ya nuna maka shine babban abin koyi na alkhairi sai ya ce to za mu fara da jinin gidanmu wanda aka kashe mana wanda aka ɗauki ɗaya daga cikin 'ya'yan gidanmu aka kai su reno a ƙabilan banu sa'ad sai huzai ƙabila ce suka je suka kashe wannan wato ainihin wanda aka kai renon to don haka ƙabilan mu ma suna bin bashin wannan jinin amma daga yau na goge wannan ba ma ban bashin jini daga nan hatashin alkiyama ya fara da gidansu ya sake ɗauko al'amarin dukiya ya ce yau duk wata hada-hadan arziki da kasuwanci wanda riba ta shiga ciki a yau manzan Allah ce duk na ɓata shi ya ce riban da za mu fara ɓatawa ita ce riban gidanmu wanda baffansa Abbas bin Abdul Muttalib dama ya kasance yana ba da bashi da ruwa in ya baka naira dubu ka dawo mishi da dubu da ɗari ɗaya annabi ya ce na ɓata wannan duk wani wanda aka bashi bashi ya dawo da uwar kuɗin kawai wannan riban annabi ya ce na ɓata ta saboda riba ne na gidansu ya fara tabbatar da gaskiya a gidansu da kore ƙazanta daga gidansu sannan ya isar da ita zuwa ga al'umma sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kira ya ce ya ku jama'a ku ji tsoron Allah cikin al'amarin matayenku, ku sani fa cewa matayenku amanan Allah ne a hannunku, kun karɓe su da amanan Allah ne, sai da aka taro malamai, aka taro masana, aka taro waliye da wakilai, sannan aka zauna, aka yi khutbatul haja inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu aka kawo kalmomin Allah aka kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan aka daura auren nan to da kamata yannan kun karɓe su ne da amanan Allah kada ku ci amanan Allah kada ku ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dole ku tausaya mu waɗannan mataye masu rauni dole ku tausaya ma ƴaƴayenku masu rauni dole ku ɗora su akan turba mai kyau ku tabbatar da sun yi addini nagartacce baya ga ciyarwa da shayarwa da tufatarwa da ba da wurin zama to ka koyar da su addini kuma ka tsaya kai da fata ganin addinin su yayi kyau in kaga suna yawan kallon fima-fiman hausa arewa wane ne wane ne irin wannan ka tabbatar ka gusar da wannan jahiliyan a gidanku in ba haka nan ba ka ci amanan Allah subhanahu wata'ala ka ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ƴaƴanka ba sa fita sallan jami'i gashi sun fara tasawa kana fita ka basu suna kwance a ɗaki ka ci amanan Allah ka ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan matanka ba ta zuwa makaranta ba kuma ka karantar da ita ka ci amanan da Allah ya dora maka gobe kiyama sai ta ci kuma wuyanka in za ta je wuta to tare za ku je wuta komin daskarewanka wurin iya sallah da zuwa hajji da zuwa umara da karantar da al'umma amma kai matanka baka damu da addininta ba to ka ci amanan Allah ka kuma ci amanan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya ci gaba da cewa kun halasta farjojinsu da kalman Allah tun da kalman Allah aka yi amfani da shi aka ɗaura muku aure wannan matan ta zama halal a gare ka to duk wani abin da za ka yi kuma idan ka tozarta wannan amana to ka tozarta kalman Allah subhanahu wa ta'ala amma duk iya yadda aka kai ga kusanci ko ƙauna da soyayya ko kuma wani abu wanda ke nuni akan ana tare to baya hana hukunci baya hana daukan doka baya hana daukan yin uquba idan gaban haka ta taso sai annabi ya ce babu laifi a kanku ko kuma kuna da haƙƙi a wuyan matayenku kada su shigo da wani gidanku wanda suka san ba kwaso wannan ko koda babanta ne ko da wanta ne ko kaninta ne ko dan uwanta ne na jini ta fahimci cewa ba ka son ya shigo gidan to idan ya zo a aika mishi da tabarma kofar gida idan ka ba ta izini sai ta fita sai ta je su gaisa idan baka ba ta izini ba sai a aiki yaro a ce wane ya zo ka ce ina gaishe ta ce ina ansawa shi ke ne tafi abin shi karki ce to ai za a raba mun zumunci ai babu zumuncin ki ke matan aure sama da mijinki duk wani zumunci yana bayan zumuncin mijinki ne akwai waɗanda yake za su gaba ma haramci a tsakankani sai su shigo ɗakin mataye a yi ta calikanci a yi ta wasa a yi ta dariya wai an taso tare tasowa tare baya nuna wannan mata muharraman kashi akwai namijin da yake baya so abin nan kona mishi rai to in kin gane wannan wallahi idan kika ci gaba da kangare mishi akan haka to kin kangare ma Allah kin kangare ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a daidai wannan gaban manzon Allah ya bada lasisi yace a bige idan matan suka aikata irin wannan ta'addancin to a bige su sai dai dukan da ba zai karya kashi ba ba zai tada fata ba ba kuma zai zubar da jini ba amma dai a bige su dukan da za su ji a jikinsu cewa sun ƙetare haddin Allah sun ƙetare haddin manzon Allah sun kuma tauye hurumi na gidan aure manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ci gaba da bayanin haƙoƙan mata kuma a wuyan mazaje yace su kuma matayen nan suna da haƙi a wuyanku ku ciyar da su ku tufatar da su ku shayar da su duk wani dangin arziki da bukatan dan adam ke nima to haƙƙin miji ne ya matansa to bayan manzon Allah ya wannan bayani sai yake cewa to jama'a ku fa sani na bar muku wani abu daya daya in kun yi riko da shi ba za ku taɓa cewa ba yace na bar muku littafin Allah a wata riwaya yace muku da sunnata sunnan shi annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan daga nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambayan mutane ya ce to za a tambaye ku a kaina ranar tashin alkiyama wace amsa za ku bada a kaina ashe babu laifi ka zaunar da iyalanka ko ka zaunar da aminanka ko ka zaunar da makusantanka ka tambaye su yanzu in aka je tashin alkiyama wani irin shaida za ku bada a kaina a gaban Allah na bada amanin da ke kaina naku ko kuna ganin na tauye muku haƙƙi ka zaunar da iyalanka kai musu wannan in suka ce wallahi mu dai ka zalunce mu Allah ya isa to yi kokari ka gyara kafin ku je gaban Allah in kuka je gaban Allah aka yi maka wannan fallasan to sai dai ku rika tsine ma juna kana Allah ya tsine miki ita ma tana Allah ya tsine maka daga nan kuma sai wutan jahannama da aka tun kafin akai ga wannan ka zaunar da su wani haƙƙi na tauye muku kuna ganin yanzu inda ma je gaban Allah maki nawa za ku bani akan irin yadda na tsire muku addininku da rayuwanku na kula da tarbiyyanku na kula da amanan da Allah ya bani babu laifi domin gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu al'umma wannan akwai wani ma annabi da shi ma ya gaya mu mutanensa haka wani annabi shi ma ya gaya mu mutanensa haka yake tambayan su menene wani irin wato ainihin shaida za ku bada a kaina to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa to za a tambaye ku a kaina me za ku ce nan take sahabbai suka ce za mu shaida lalle ka isar da sakon Allah ka isar ka yi da'awa ka kuma yi nasiha ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan ya tsattasa ya nuna sama ya ce ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida ya Allah ka shaida Allah da ke sama ka shaida abin da mutanen nan suka faɗi manzon Allah sai dai haka so uku sallallahu alaihi wa alihi sallama wannan ita ce huɗuban da manzon Allah ya a ranar Arafa akwai waɗansu hudubobin wanda ya yi su ne a Mina waɗansu ya yi su a Muzdalifa amma wannan ita ce ya yi ta a Arafa ita ce ake kiranta huɗuban bankwana al-Imam Ibn Qayyim ya yi ta'aliki a kan wannan kutuba a cikin littafinsa zadul ma'ad fi hadi khairul ibad ta'aliki mai kyau wanda yake idan ka duba za ga inda ya ƙara fito da waɗansu abubuwa a matsayinmu na waɗanda ba larabawa ba in muka karanta maganganunsa za mu ga inda huɗuban ta ƙunshi abubuwa da yawa amma kafin ma ka duba nan za ka fahimci irin yadda manzon Allah ya iya daɗaɗa zance inda manzon Allah sallama yake tausaya ma al'umma kiransu yake amma kira na tausayi da ƙauna da rahama manzon Allah sallama yana horarwa akan kyakkyawan fahimta da sauraro in za ka yi sauraro kai sauraro mai kyau kai kyakkyawan fahimta akan abin da ake gaya maka ya kirne su akan wannan sannan manzon Allah ya kafa hujja da wani abu mai tasiri hujja irin na hankali ya ce ku saurare ni domin ina kyautata tsammanin daga yanzu fa ba ma ƙara haɗuwa da ku duk wanda ya ji wannan kalmar dole ne ka sake yana sauraron saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kai ma ka ɗauki izina in za ka yi bayani za ka yi jawabi to ka zo da wani irin yanayin da al'umma za su kasa kunni su saurare ka kuma su fahimce ka fahimta mai kyau da haka kar ka rika zuwa da waɗansu kalmomi ɓoyayyu kalmomi masu rikitarwa wanda zai jefa rikici tsakankanin al'umma in aka yi magana sai ka ce ai ba haka nake nufi ba ka zo da bayani ƙarara kai bayani filla filla wanda Allah ya haskaka mishi sai ya fahimce ka a cikin wannan khutba ta sami amfani ya zabarar akan imani da musulunci da ruko da qur'ani da sunna kamkam ba tare da kauce musu ba manzon Allah ya yi hani akan shirka da kafirci da sauran dangogon tada na jahiliya a cikin wannan khutba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓi babin mu'amala inda ya taɓi mu'amala tsakankanin mata da miji ita ce ƙololuwan darajar mu'amala domin ko mu'amala tsakankanin ƴaƴa da iyaye ai sai an yi mata da miji ake samun ƴaƴa da iyaye da haka manzon Allah sallallahu alaihi jawabi akan wannan yayi nuni akan tausaya ma mata da ƴaƴa a matsayin su na masu rauni yayi nuni akan cewa su amanan Allah ne yayi nuni akan halaccin ɗaya kewa da mata duk gidan auren da ba a samun ɗaya da kewa tsakankanin mata da miji wannan gidan auren akwai cin amanan Allah da manzo a gidan ko ya fito daga mijin ko ya fito daga mata a ce wannan miji shi bai ɗebe matansa kewa ya ci amanan Allah ko wannan matan ba ta ba da haɗin kai ta ɗebe mijinta kewa ta ci amanan Allah sannan manzon Allah ya yi bayani akan haƙoƙa da ke tsakankanin mata da miji a cikin hadisin ya yi bayani akan haƙoƙan maza ya yi bayani akan haƙoƙan mata dole ne kowa bibiyi nashi haƙƙin ya tabbatar da ya tsare nemi taimakon Allah manzo Allah sosai ya bayani akan uquba idan mata suka kan gari dole a yi musu uquba a yi musu hukunci irin wanda ya dace da zubi irin na shari'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mai da mutane filin tashin alkiyama shi ma ya ce za a tambaye ku a kaina yana nufin ranar tashin alkiyama kenan ranar tashin alkiyama rana ne da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma sai an nemi bayani a kansa ballantana ne ko kai shi kenan fa da Allah ya aiko shi ya zo ya isar ya da'awa ya nasiha ya wa'azi amma sai Allah ya tambayi talikai ya isar muku da saƙon Allah yadda ya dace ko bai isar ba kuma wannan yana nuna maka akan cewa ranar tashin alkiyama akwai tambaya da haka kowa ya shirya irin amsan da zai ba Allah manzon Allah sallallahu a cikin wannan khutba yayi bayani akan muraqabar Allah a kiyaye Allah domin da suka ba da amsa sai ce to Allah ka shaida wato Allah kana kallo kana ji ka san abin da bayin nan suka faɗi da haka duk inda ka shiga ka tuna cewa Allah yana jinka yana ganinka kuma Allah mai shaida ne akan duk kai komanka da zantuttukanka da aikace-aikacenka sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan da'awa a ƙarshen kuɗuman duk da ya gama sai ya ce to duk wanda ya saurari wannan saƙon nawa ya je ya isar da shi ga wanda bai sani ba da haka gwargwadon abin da ka sani na shari'a gwargwadon iya yadda Allah ɗora maka amana da nauyin isar da addini khutbatul wada tana da ababe da yawa tana da darussa da yawa tana da karatu a ƙarƙashinta da yawa amma kuma lokacin mu kaɗan ne amma abin da muka faɗi muna fatan ya zama izina ya zama haskakawa Allah ya taimake mu ya ba mu iko mu koma mu bibiyi shiryan annabi sallallahu alaihi wa sallam gabaki ɗaya mu aiki da abin da muke iyawa abin da muka kasa sai mu istighfari mu nemi gafaran Allah ya Allah abin da muka faɗi daidai Allah ka ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ka gafarta mana Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira ibadun da muke gabatarwa Allah ka karba mana Allah ka tsare mu daga zaniya Allah ka tsare mu daga tabewa da hasara Allah ka tsare mu daga aikace aikacen jahiliya Allah ka tabbatar da daga dugan mu akan imani Allah ka tabbatar da daga dugan mu akan sunna ya Allah subhanahu wataala ka azurta mu da bin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah ka taimake mu gurin tsara haƙoƙan iyali da haƙoƙan kasuwanci da haƙoƙan zamantakewa ya Allah duk wanda ke da haƙƙi a wuyan mu Allah ka taimake mu ba shi haƙƙin sa ya Allah duk wanda muke da haƙƙi a wuyansa Allah ka taimake shi ya ba mu haƙƙin mu ya Allah kai mana jagora ya Allah shugabanninmu da muke da haƙƙi a wuyansu Allah ka taimake su su ba su amana Allah mu kuma ka azurta mu da yin musuɗa a tafarkin sunna ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah ka ba mu damina mai albarka ya Allah ka yalwata arzikinmu Allah ka kyautata ƙarshenmu Allah ka tarbiyyantar mana da ƙananan yaranmu ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka shiga cikin al'amarinmu ya Allah ka gusar mana da dukkan kunci da wahala da kakanika yi Allah ka rayar da mu akan sunna ka karɓi rayuwarmu akan sunna magabatanmu Allah ka gafarta musu Allah ka sa suna kyakkyawan matsayi mu kuma idan mun zo mutuwa Allah ka sa mu cika da imani wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alamin fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik